أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjidi sabini guda ga wanka dare da magana inda muke gabatar da littafi na al'adabin furat na wani malami na amir mumini na fil hadis muhammadu bin ismail wanda aka yi sadansa da sunan imamul buhari ko kuma amir mumini na fil hadisi mai rasuwa wata shekara matafiya fiye buhari wanda ya rasu ya sada 250 da shidda yau muna ladi 22 ga watan shawwal hijiriya 1446 a wancan satin mun yi kita babun kaifal mashayu ma al-kubriya wa halin fadali hadisin da ya bayani akan girmama manya kubriya manya halin fadal ma abuta muqami wanda wannan ruwa ya wancan sati ya taɗe maka tsaya sai zo babi na 380 zan mu tashi babi na 380 sai ce ma babun sai shuru kenan babun mine ne sai malamai mashari suka ce sauran baban na sama ne tunda baban na sama ya yi zance a kan a kan girma manya baban na sama ma yustafa da minhu ai yustafa da min babi na sama akan girmama manya tunda ya ce ba ya za a yi almashayu mal kubra ida ahalin fadari kenan babi na sama kamar bayani ne akan girmama manya to wannan ruwaya ma kuma sai ka ta ruwaya guda biyu ɗaya akan girmama na gaba ɗaya kuma akan zaɓa aboki na gari mutum kai abokai da yawa ya takaita abokai shi kenan sai malamai suka ce buhari ya kama tarjama amma din mai yiwa sauran hadisan baban na sama ne kenan zama hara da ruwaya ta 850 ruwaya ta nawa 850 da ruwaya wisa wisa sankantikat sai ce قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت معاوية يقول لأخ له صغير أردف أردف الغلام فأبى فقال له معاوية بئس ما أدب بئس ما أدبت قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك
to wannan ruwaya ta 854 inda yake cewa hadasana abdullah yake cewa hadasana abdullah bin muhammadin qal hadasana sufyan wannan sufyan bin uyayna ne an isma'il anwa an kaisu kaisu wannan lahu suhu ba sahabi ne yana daga cikin matasan samari ana ce mai kaisu bin a'idin kais bin a'idin kais ya ce sami'itu ya ne ta nuko sami'itu ma'awiyata ya kuru sami'itu wa? wa ce sami'itu ma'awiyar kaisu ko? kaisu ya ce sami'itu naji kaisu muka ce lahu suhuba masahabi ne shi ma kaisu bin ayi shi ne ce samitu ma'awiya na shi ma'awiya ya kuli yana cewa wani ma'awiya ma'awiya bin abi sufyan awwalu أول من أول مؤسس الدولة الأموية وكما أول خليفة للدولة الأموية wanda ma'awai bin aziz biyar shine farkon khalifar daular umawiya daular umawiya mun sha tarihi kanta daular umawiya da ahadin risala ya ahadin hulfa'u rashidin ya kare daular umawiya su suka ɗauki mulkin halifanci na musulunci sun ɗauki mulki shekara nawa shekara ta nawa khalifa na ƙarshe ali bin abi dalib mata mata istushi da ali bin abi dalib fi ai sana sanata istishhad ali bin abi dalib na mata ai jami'a mata istushi da ali bin abi dalib fi ai sana hukumar ka ɗauko shi na hukowa ne ne ai kulfa wa rashin gaba ɗaya ne suke annabi sallallahu alaihi wasallam to fiye wa sana da su sana hijriya wace da su annabi sallallahu alaihi wasallam sani ashara ko to sani ashara kenan kulfa wa rashin na farko a annabi sani ashara yake annabi ta goma ta goma hijiri ko ta goma hijiri abubakar ya yi shekara biyu shi ne mutu sani ashirin to sai umar ya yi shekara nawa nawa kenan sha to sewa ya yi nawa to wanka gama nawa ali ya yi nawa to kenan suka kare duka shekara nawa suka yi kawai talatin da tara ko zaka ce ko talatin da tara dan watanni kenan ka gama da na annabi sallallahu da na kulfa dan ka gama da hijira ta annabi ya bar duniya shekara ta goma ko kenan ku akhir kulfa urashin ne wai shekara hijiri nawa 40 ko 40 da ko wajen 40 eh 40 40 da ko karanta karanta haka hijiri ko kenan bayan wannan kenan shine daga nan muawiya bin abi sufyan ya amsa Hassan ya amsa ya yi tanazi Hassan ya yi ɗan watanni ya sauka ma'awai hau me yasa sai sauka damata yana nan garin sha'adam salallahu salama yake cewa wannan shi kanau zai gama al'umma masu rikici kenan lokacin da hassan da lamma istushi da aliyu bin abi dalib da aliyu bin abi dalib ya samu shahada da aka mai baya kwana biyu sai ta nazul ya bari ce don ya gama kan musulmi barwa ma'awai na abi sufiya kenan a shekara ta 40 ko to tun daga nan kenan ka doka kamar shekara ta 40 41 tun daga wannan lokacin kenan bani umayya suka fara bi kenan mu'assis din awwalul kufa bani umayya shine wa ma'awiya kenan ba su bari ba sai da sai kai shekara ta 132 sai da suka yi shekara ta 132 kenan karanta yan mu santarende gombiya tara 92 sai da suka yi shekara bani umar su yi mulki shekara gombiya tara da biyu suka yi halifa goma sha hudu shekara gombiya tara da biyu halifa goma sha hudu kenan mu'assis din daular shine ma'awiya sai ka jera salifa goma sha wani ka samu sunan su suwa sha wani ko mu je karatu ne suwa sha wani an sha yasu amma dai abubuwa ne ya ci tarihi ne na musulunci ya ci a rike su kenan kaɗan daga tarihi ma'awiya mu je karatu ma'awiya ya kula yana cewa la'akhin lahu ga wani ɗan uwan shi ƙarami kenan ma'awiya ke cewa karin shigo shi ne ma'awai ya kulu ma'awai yana cewa la'akhil lahu sagir ga dan uwan shi karami ardiful gulama ka hawar da yaron kan dabba rarrafa shi ne ba kun tiradif mutum ya hau bayan ka ka goyo shi eh kuturi ka hau bayan abu kenan ma'awai ne in ji kaisu ya ce ana tsaye sai ma'awai ke cewa wani kanin shi ardiful gulam ka hayar da wannan yaron bayan dabba mun gane kawai zauna tsena sai abu da cewa ya cewa ma'azam hawar da wannan bayan injin nan e goye wannan kenan mai yiwa goya shi ta da shi ko kenan shi ne nan mu'awai ya ƙoli la'akin lahu sagir mu'awai ke cewa ɗan uwan shi ƙarami aldufin gulam ka hawar da yaran nan kan dabba mun gane to sai aka yi mai fa'a ba yaro ƙarami sai ya kiya shi kanin na mu'awai sai ya ki goyon yaron allah sai ya ce mai goye shi kai shi sai ya kiya shi ne fa'a ba sai yaron da ma'awai ce mai goyar da yaron sai giya faƙalar lahu ma'awuya sai ma'awai ce wa yaron bi isa ma hudubta bihi cir da tarbiyyar da ka samu cir bi isa cir ma hudubta da tarbiyyar da ka samu kenan nake ni a matsayin shi na nawan shi ya umarce shi ya kiya kenan cir da tarbiyyar da ya samu shine bi isa ma hudubta bihi cir da tarbiyyar da ka samu ƙala ƙaisu sai shi ƙaisu ya ce shi ƙaisu sahabi wannan ƙaisu bin a'id sai ya ce ba sami ta a ba su fiya ne ya ƙoro sai na ji a ba su fiya ne na cewa baban na ma'awai ke ko da an ka a haka bari ɗan uwanka kyale shi ke ne ki cewa ma'awai bari ɗan uwanka don da ka sa shi yaƙi bar shi shawa mai lafiya ke na kaka mai kakka gya mai wani abu ko baka magana da kyale shi mun gane ke na wani hadisin mi za gano mai karta da mu kenan babba in ya umarci karami ya yi aiki tun da ma'awai ya umarci kanan shi kane ya ki sai ma'awai cewa kanan cirga tarbiyyar da ka samu baban sai yana gurin kenan baban wanda ya ce wa ma'awai ya tsale shi da an ka tsale shi kenan ma istafa da bil hadis kenan girmama na gaba kenan in na gaban kai umarce ka da wani aiki in dai ba aiki ne ba na wuta daga hanya ko sabo ko na abubuwa kenan ya kai shi to dalilin wannan malamai sai suka ce wannan hadisi yana bin babi da sama fasar da go sai ce
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء قلت لموسى وما الغرماء قال الحقوق
to kajo saba he maka zamanin ma haka ne wannan hadisi yace hadathana sa'id bin wa ufairin ko shi kuma yace wa hadathani yahya bin ayyub ana ce mai yahya bin ayyub bin allah anwa an musa bin aliyu musa bin aliyu al-musiri an abiyi abihi daga baban shi baban shi shine ulayyu bin rabahi baban musa bin aliyu inna bai kasunan shi bai sai ce an abihi ulayyu bin rabahi ulayyu kamar da kake rubuta aliyu ulayyu bin rabahi shine baban nashi sai ce daga sahabban manzon Allah amr dan asi wanda ya bude wani kasa a tarihi musulunci na bude amurbin asi musura amurbin asi amurbin asi ke na wannan asan ne sahabai duk wani hadisai na ga munan na sahabai ne kaga ruwa ta harko ma sahabi ne ko wanda duk buhari ya warka mu wannan hadisan sahabai abinda sahabai suka wani su kuma abinda sahabai suka wani ya ana ne ana ɗaukar shi saboda me yasa radiyallahu anhum su Allah ya yarda su mafi yawan su duk an musu albashir da aljanna kenan su ne kirki ne kenan duk abin da sahabi ko wadi ana dokar shi ai aiki da shi kenan nan amr dan asi yace kenan nan wata magana ce ta hikima amr dan asi yace idza kasural izami idan abukai suka yi yawa sai masu haƙƙi su yawa kanka eh akhilla masoya abukai can ma ba ta ba wal akhilla yau mai zun ba'aduhum li ba'adun adun eh kenan abukai masoya in abukai suka ma yawa mutum sai abu na koya abu da kai shi idza kasura al akhilla idan asidika suka ma yawa kasura al gurma to ma ahlul haqqi masu haqqi akan ka su yawa qultu li musa sai shi wanda ya ba da labarin ya hayyabi da ayyub ya cewa musa wa mal gurma me yake nihi da gurma'u za su yawa ƙala sai ce alhukuku kenan ma'abuta haƙƙi mun gano na disa kenan wai in abokai suka wa mutum yawa suka wa mutum yawa to kuma haƙoƙi zai hau kai shi da yawa magana ce ta hikima ta wa ta abu da kasi mun gani abokai suka ma haƙoƙi a kanka zai yi to me ke ne haka ne kenan haƙƙi ya yi yawa a kanka kai ko ina ka zama na kowa ko kowa san ka kenan abin ya zama na kowa kenan kuma wannan ruwaye nan da kwai sufiyanu sauri ɗaya daga cikin manya wanda suka musulunci hidima a cikin littafin adabu shari'iyya sufiyanu sauri ke cewa kasratul asidi ƙa'il mar'i min sahafatid dinihi kasratul asidi ƙa'il mar'i yawan abokan mutum yana da rishin kima a dini kasratul asidi ƙa'il mar'i mutum a same shi yana da abokai yawa min sahafatid dinihi yana da rishin kima a dini shi na bai ɗauka a dini da kima yi sufiyanu sauri wa'in ka da abokai da yawa to wannan duk wanda ka gaida da abokai da yawa to bai dokan addini da kima din bai abokai yawa bai dokan addini da kima in ji wa in ji su fiyanu to wani wani wani a yi kai wani ko imamul haɗabi wanda ya sharwar abu dauda da ya zo sharhin wannan bayanin sai ya ce yi wa duhu zalika yuri da annahu ma lam yudahiluhum lam yaksaru yada nihi idan wannan abukan baya sakaki akan su ba da ba za su yawa ba abin da yasa suka yawa dan ya sakaki da su ne sai ce li anna kasara inna ma hiya min ahalin riba ita yawan abukai tana kasancewa da masu yawan abukan banza duk wanda kaga abokai shi sun yawa to sai ka samu abokan maza sun yawa ce duk in abokan ka suka yawa mutum kaga mai abokai da yawa to mafi yawan abokan na maza suka yawa ce sai yake cewa a shari wa in ka da rajulu sulbaddi idan mutum ya kasance mai riko da addini ne lam yushab illa al-abrar wal atiqiya ba zai abuta ba sai na kirki da masu tsoron Allah wa hun fihim qilla wannan ku a cikin al'umma su kadan ne shaka da su biya da sauriyaka kenan imam al-khattabi sai wannan sharhi yace abin da yasa aka yi wannan magana wannan abukan da yawa in dai mutum ba sakaki beki bai samu abukai da yawa duk wanda ka gaina da abukai da yawa to yana da sakaki a cikin addinin shi dimbe abokai da yawa yana da sakaki a cikin addinin shi sai aka ce me yasa sai ce me yasa sai ce li anna kasara dan ita yawan abokai ana samun ta ne da abokan banza suke yawa in ga abokan ka sun yawa to abokan banza suke yawa a ciki sai ce ummutai ya kasance mai riko da addini ne mai tsoron Allah ne baya abutaka sai mai tsoron Allah su ko masu tsoron Allah kaɗan ne a cikin al'umma kenan in ka zamanto na kowa fasfartu kenan a cikin abokan naka suke ne ba wanda ba an samu ba haka ne magana sufiyar da sauri sufiyar da sauri haka ne don wani abu bin asi a magana shi ta hikima yake cewa iza kasural akhilla idan abokai masoya suka ma yawa kasural gurma to haƙoƙi za su yawa a kanka waman gurma menene haƙoƙi gurma sai ce haƙoƙi idan duk wanda ya zama tun fasfortu abokai sun ma yawa kenan haƙoƙi sun yawa a kanka kuma in suka ma yawa dole a samu lalatattu a ciki kenan duk wanda abokai suka ma yawa a magana sufiya da sauri zaka ga yana sakaki da addini shi bai rike addini malauran haka ce haka ne saboda yana da yana da baragurbi yana da daidai yanzu in daidan suka zo sai ce duka namu ne in na banzan ba suka zo namu ne in sun saba doka ma ga sai ce bari yawa amma na rama ya shari kenan a in suka yawa zaka zama to tutera in a je wa'azi suka zo in in a shashisha suka zo in a yi wannan suka zo in wannan suka zo yiwuwa haka ne kenan duk wani ka zama to na kowa sunan shi na shi na kowa ba eh kenan kai fasa to da zaka zama to ai kana samun mutum shi tutera eh ka zama to ka ga shi ustaz yau MC yau kaza yau kaza yau kaza ko ina ko da tere yana hawa shi kenan saboda tutera ne tutera ne kenan shi tutera ne kowa na shi ne in ka gashi watanen da ustazai ashabu zuhudi kaga abu kai dashi gaba daya kowa da hisni musulmi aljuhu da aswaki sun ja wando ana ta cikin sa ana son ya sai kuma watanen ka tsinka shi a wani guri ya dauko su ya dan sa lulati ya sa huda haka baka ce shi baka ce shi ne ko ke da kaga dole ne da dole kasance yana sakaki da addini shi saboda su masu tsoron Allah kaɗan ne kenan magana ta hikima da amurbin asiya wadda kenan tana hawa zamanin nan ta su biya da sauri ma to ba da babin shi tana hawa sai ce babu mina shi'ir yana daga hikima ce yana daga waka da kwai hikima ko kuma mina shi'ir shi'ir waka hikima da kwai hikima a cikin waka amma da wanda mun sha bayani da ya wuce ai waka da ake wanda ake da kwai hikima da kwai kaza mun yi bayani da ya wuce kowa sani ba irin waƙoƙi ba namu na yawa yawa mun wuce wannan kenan sai mu je kowa san waƙoƙin da ake ni sai ya ce قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو بن كيسان قال كنت عند بن عمر فوقف عليه إياس بن بن خيثمة قال على أنشدك من شعري يا ابن الفاروق قال بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له أمسك
كنا هنا كم وقت ya ka hadisina abdullahi bin muhammad kala hadisina abu amir hadisina ayyub bin sabit al-makki an khalid wa ibn kaisan yace shi khalid wannan ibn kaisan yace kuntu inda ibn umar na kasance ina gurin na kasance ina gurin abdullahi da umar ko fa waqafa alaihi iyasu bin haisama sai iyasu bin haisama ya mege kenan hezi kamar suna majalisi haka injuwa in ji khalid ibn kaisan ko ya ce suna majalisi tare da abdullahi dan umar kuma a majalisin da kai wani mai suna iyas kawai iyas ya yi mai kawai kafa alai iyas sai iyas ya mege wani iyas iyas bin haisama kala sai cewa abdullahi dan umar ala an duka ba zan rera maka ba min shi'iri daga waka ta ya bin faruk ya kai dan faruk yana ne al-faruk ibn faruk yana ne wa baban nashi ko umar bin umar bin hattab kenan shi da ya miki wani iyas sai ya ce abdullahi dan umar ala an shuduka bazan ala shuduka bazan rera maka ba min shi'iri daga waka ta ya bin faruk ya kai dan faruk ala bala sai abdullahi dan umar ya ce mai eh na'am kenan walakin sai sai ya bashar ya ce amma la tan shudini kakkare da mini waka illa hasana sai ne kyawu sai waka mai kyawu wadda babu munkari a cikinta fa ashadahu sai fara rera mai waka hatta iza balaga shay'an karihahu har sai da iso wani baiti ko wata waka wanda shi ibnu umar kin yana kinta shine hatta hatta balaga ya iso shay'an wani abu daga wakai karihahu wanda ibnu umar yana ki qala lahu imsik sai ce tsaya tsaya kaka ci gaba ya isa kenan min shi'ril hikima mi zai gane nan ana jin waka wadda baka sani ko amma ne ba waka ba wanda mu take ta ta ganga ta wannan ita waka wadda ake baiti baiti ka bai zuwa ga zaka ga wani kitab da dama da zaka ko a karatu ma ana kashir a kashir da a ce wani ya ce kaza ko kuwa sha'ir kaza ya ce kaza ko a rera wannan a musulunci da ana yi sai dai wannan waka ce fa a wuta daga hanya fa a zagi ba gitar ba ganga ba ba ba in zai ban manzon Allah ce ba wuce gona da iri in zai ban Allah ce baka kai manzan Allah baka nuna shi matsayi daidai da ubangijin halitta kenan duk wani balaki ne ba ko babu zagi ba zango ba ba irin wannan kenan shine wannan sahabin shi wannan kai shi wannan Khalid bin kai shi wannan sahabi ibn Umar da aka mai waka yace a mai ana rera ana rera amma ni da aka kai wani abu inda yake kyama sai ya cewa mai wani mai yin waka yayi mai amsi ka tsaya kenan shine dai wannan yana karantar da mu minal shi'iri hikima a cikin waka da kwai hikima sai ce
قال حدثنا عمرو بن المرزوق قال أخبرنا شعبة أن قتادة سمع مطرفا قال صحبت عم عمران بن حسين من الكوف من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا وقال إني في المعاريض لم inna fil إن ma'aridi في la manduha المعارض لمندوحة عن anil الكذب kazibi to wannan ruwa ya tama ta 857 imamu dabari ya hudo ta a cikin tahzibul asar tabarani ya hudo ta abun ujimul kabir wa rijaluhu sikka hadathna wa hadathna wa bin marzuqo al-bakhili shi kuma yace wa habirna wa shu'uba ana ce mai shu'uba bin hajjaj dawa an qattada qattada bin di'ama anwa sami'awa mudarrif shine mudarrif bin abdullahi ake ce mai shi mudarrif dan abdullahi yace sahibtu imrana bin husaini imrana bin husain ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi mudarrifi dan abdullahi yace sahibtu wa imrana bin husain na sahibtu na sahibti ko na abuti na abuti imrana bin husain kenan a cikin wani bulaguro da imran bin hussein zai yi sai muka yi tare kenan na abuci imran bin hussein ne a cikin bulaguro min kufa ila busra bulaguran da zai daga kufa zuwa basara da kufa da basara duk garuruwa ne a ina a iraki kenan mai zaka ce nan sahibtu wace sahibtu nan mana da ɗaukar fasar kashe baki wace sahibtu nan mudarrif ne ko mudarrif dan abdullahi ne ce sahibtu sahibtu kenan na na abuci kamar za ku je maradi daga nan sai wani ku shiga mota ɗaya ku zamna kenan ka abuce shi a cikin ne ko nan zuwa dalmin ma ku zauna guri ba ka abuce shi ba eh kenan da kace sai eh kenan ku zauna guri ɗaya kenan shi da shi mudarrifan din ne ke cewa sahibtu imran na abuci imran dan husain daga kufa zuwa busra kenan mun yi bulaguro tare daga kufa har muka je busira ya ce faƙalla manzilin yanzu luku kaɗan ne yake sabka wani maz- mazamni wa huwa yanshidi ne sai dai shi yana rera mun waka faƙalla kamar za a yi bulaguro ba ana iskal iskal ba kenan duk inda aka yi iskal in ya tsaya kan a ci gaba sai shi ya rera mai waka kenan shi ne faƙalla kaɗan ne mene manzilin yanzu luku wani masauki da ya sauka kenan wani eskal da aka yi illa wa huwa ya shidu ni shirin sai dai shi wannan yare da mini waka waƙala kuma imran bin hussein yake ce mini a cikin karin maganan nan sai ce innal ma'arida laman duhatun anil kazib in aka ce ma'arida magana mai rikita-rikita ko kuma ma'arida karin magana kawai ɗaukata a karin magana magana lati laha waje hali magana da fuska biyu riga ba wuya wadda tana ɗaukar nan tana ɗaukar nan ita ce ma'ari da hausa kenan karin magana sai ce imran bin hussein ce mai innal ma'ari da lalle karin magana lamon duhatin anil kazib wata dama ce ta yin ƙarya karin magana dama ce ta yin ƙarya manduwa kenan wata dama ce ta mutum ya yi ƙarya amma dai ko ba a ɗauke shi ba da lahin kare tun da ya faɗa abu ne a karin magana fasar ƙashin baki inna ma'ari da lalle karin magana ko magana mai rikita-rikita ko magana mai fuska biyu laman duhatun wata dama ce anil kazibi a kan mai a kan ƙarya shi ne kamar magana da zaka a larci ka ka tauriya ka ka magana ga abin da kake nihi na gaya ma kaza duk ba wannan ba wannan ke ne ba wata ranka gane wata ran ba gane ba in aka bi zahirin abin da na wadi ƙarya ce ne amma ina wada abin akan karin magana kenan sai wani sahabi ke cewa wannan irin wannan karin magana manduha wata dama ce aka ba mutum zai yi karya karya da ba ba abokan ka da laifi kuma wannan hadisi ba imran bin husain kadai ya rawaito shi ba daga cikin sahabai ali bin abi dalib ya rawaito shi da dama sun rawaito shi inda suke cewa karin magana dama ce ta mutum ya hutsi wani abu wanda ba akan ƙarya ba a wannan baban ma yana sake komowa a hadisi na 884 wisan katobintikat mu je wisan katobintikat wisa yana ga wisan katobintikat kusa ne ba wisan katobintikat samun shi yawa karata shi wisan katobintikat e jaka e ba magana umar ana e umar ce ya ce to jaka yawa eh eh eh yawa amma amma a cikin karin magana da kai abin da zai isarwa musulmi ya hana shi karya ya faɗa abin ba gaskiya ne ba amma dai ba karya ne ba kenan ga abin ne faɗi na to sai mu zo wannan dai ya fito wannan kenan dai fasara muka ce inna fil ma'arida lalle a cikin mi laman duhatun alal kazibi da kwai wata dama ta yin karya kenan wannan a jami'u sahih can babban littafi na imamul buhari a can ma ya hudu wannan babu a can babe ma yi ai anan da yi ba babun manduha anan ya kashi ne a karkashin kawai minar shi'iril hikima to a sayil buhari sai ce babun almanduhati mu'arudun anil kazibi babe ma isa babe wanda ya ce karin magana wata dama ce ta mutum ya yi karya kenan bi ake nina ai da kwai wa'ansu damomi inda aka ba mutum in yayi ƙarya ba dokar da ƙarya a musulunci ai dukkan ƙarya mace ce a musulunci haramu ce to amma da ai da kai wani guri inda in kai ƙarya ba dokar da ƙarya eh lada ma zaka samu ibn taymiya yana cewa a cikin majmu'ul fatawa yake cewa al-kazib kullu haramu ita ƙarya dukkan ta haramu ce yace amma dai lakin yubahu inda haja shar'iyya amma dai ana iya yin ƙarya wata inda buƙatar shari'a ta kama buƙatar shari'a ta kama to daga cikin inda ake yin ƙarya inda buƙatar shari'a ta kama da kuma inda zaka yi karin magana akan magana ko da ba gaskiya ce ba kawai to wannan ba an doke ba akan kai ƙarya zan ka misaloli to kenan kan ka misalolin na karin magana ba ƙarya ce ba ina ne a shari'a mutum in ya huda ba akan ƙarya ba dokan shi ƙarya to na farko kenan mutum biyu suna gaba mala ya tun da adawa a eh muskile mala ya tun da abdulrahman suna gaba ko misali sai ka samu mala ya tun ka ce kai abdulrahman ta je kwana ma bai ba kwana ma bai bacci bai na tuna wannan gabar taku yana tuna wannan gabar da yake ma kwana na yi bai kwana yi bai bacci ba alhaku ka yake ta yi samu mala ya sai ga kuma in ya koma gura abdulrahman sai ya ce ai mala ya sun ya ce ya rasa yadda zai yi abin da ya gama kunnan so yake ya zo ya baka haƙuri ka yake mai amma da yana jin kunya ta yi abin ya tada mai hankali ka yi ran hatar su taso mai kenan kaga aiki mai ƙarya ce amma da ya yi wannan ƙarya zai gama sulhu tsakankanin musulmi guda biyu to kaga wannan a musulunci aka ce ba a tsokar da ƙarya sai ba ka samu dada amma dai asala a ƙarya ce ko to kuma fa misali wajen yaƙi duk yaƙi fi sabilin layi istrategi na yaƙi shahadi ko yaƙi in kawa maki ƙarya ba yaudara ba ƙarya aitan yaƙi da ake na sabai ba gaba da gaba ne mata kobi kun zo kuna yaƙi sai ka ce mai yau kun zo ku uku in yi aiwaiwa ne idan ka ga yawa ka mai ƙarya ce amma dai ka mai yaudare shi ne don ka fi shi wajen yaƙi kuma hawa wajen iyalai masu iyalai sun gyara wajen iyalai mala ya sai zai je gida aka kafa mala da aka kato mala ya sai roma ɗaya ruwa biyu sai rantsewa ce kai da bona da inci dan wake mai daɗi irin wannan kai ran naman ci ɗauka san karya ce to amma dai sai ga mata wani ko wannan miyar ta ke da gona da inci miya mai daɗi irin wannan kai an naman ci shi kuwa da ashe ma san ya ci irin wannan ai karya ce to ka irin wannan karya na ma'aurata guda biyu ita ma ba a sata ta daɗin magana na a yi zaman lafiya kai da mataka ita ma ba a ta karya ko ta yi ado ta yi ado na ƙarshe ka ce kai allah ya yi kira ban taɓa ganin mace mai kyau irin na yi kai ba ko kasa ya karya ta kagadu ban taɓa ganin mace mai saifi mai ɗokan wanka irin na yi amma dai kai kasa ya kagadu misali ƙarya ta tabbata tana jin daɗi kana wasa ta to wannan malamai suka ce duk ba a ɗokan ba dukkan su karya tunda ana nema a yi a yi sulhu ne a yi zaman lafiya salaman salaman yawa kada shan guda ka rika wannan guda ta damu wannan tuwon ba daɗi ma kana tauna kana ta wannan tuwon ni hudu ko ni ko guda gudu ne je in dai ba zawa ba ne na ci tuwon ba ke na ba kwanta ba ne shi ko tarin jiwa zaka je ka kotar da ko kayi na otal kayi ne ka ce in dai ba ke ka doto ba duk tuwon da zan ci ba shi daɗi eh duk ba zan kai ka sa alƙa ba haka ne ba ita ko tana jin daɗi da wannan malamai suka ce duk ba ne ba ba ƙarya ce ba to haka wannan a manduha al mu'arid na manduha inda zaka ka karin magana karin magana ne zaka kawo kai abinda ka faɗi a karin magana ba haka ne ba amma dai shi mai shurare ƙila ya gano ba haka ne ba ko kuma ya gano haka ne amma dai ƙarya ce kai ba ɗaukar shi ƙarya da wani ibn hajar a fatawar bari da ya zo sharhin wannan ababa sai ce ma'ana fi ma'aridi min ittisa'i ma yughni anil kazibi sai ce abinda ake samu ne a karin magana ya wadatu ga mutum yayi ƙarya amma dai ba ɗaukar shi ƙarya sai ka misalin hadisai kamar misali sai ka hadisi nan da mun shayin hadisin anis Anas bin Malik ai mushayin hadisin Anas nan na shi da Anas bana cewa ba kana li ahun sagir hadisin ya zo ruwayi da dama ya zo Buhari Muslim can can can hadisin ya zo daban-daban da ruwayi da dama dogon hadisi ne mai tsawo sama sama dai ko mun shayin shi anan mamu wuce shi yayi sazawa muna yi shi inda Anas yake cewa ai kana li ahun sagir ko yuqalu lahu Abu Umayr ko kuma ta ruwa ce yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yuqalidina annabi sallallahu alaihi wasallama yana zawwa gidanmu wa kana li aqu sagir hamma ina da wani kare kare ni yuqal lahu aba umair ana cewa aba umair fa kana lahu nugairu ko fa mata nugairu ko to wannan hadisi ai shi wannan abu dalha abu dalha shine yake aure da ummu sulaim ita ummu sulaim ita ce uwarwa anis amma dai anis ba ɗan abu ɗalha ne ba kenan bayan baban anis ne ya mutu ta auruwa abu ɗalha in ta kasance mace ce mai karanci mai kyawu mai kaza lokacin da abu ɗalha ya zo zai aure ta yana kafin ya ganta yake santa sai take ce mai ni musulma ce kai kafiri ina son ka amma dai in ka musulunta zan aure ka kai sadaki na ma na doka musulunta ka shine sadaki na sai abu dalha ya musulunta kuma ya aure ta kenan sai anis yake zanne gidan abu dalha kenan abu dalha kamar mijin mijin mamashi agwale shi yawa ita un musulun kuma ita ce ake ce mata rumaisa to ai a wancan hadisi na anis wanda mai shi baya anis yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana shigowa gidanmu in ya shigo gidanmu kuma wani akun sagir ina da wani kane karami ana ce mai abu aba umayr yana da tsuntsu har yana wasa da tsuntsu to wannan yaron dan abu dalha ne dan abu dalha ne kanan anas ne dan abu dalha kenan baban su wannan uwarsu ɗaya da anas abu dalha ya kasance yana son shi matuƙar so in so goma zai shigo gida sai ya ce ina a ba umeri sai ya rungume shi ko ya ɗauke shi yaron ya shiga da shi sosai kamar yana son shi mugu so duk shigo da zai gida a ba umeri a ba umeri to ana nan ana nan sai a ba umeri sai ya kamar shi lafiya a wannan shi a ba umeri ana tare shi yana yawo ya mutu da ya kamar shi lafiya ya ana jiye shi kuma uba zo da abu dalha ina aba umar yana cewa da yana jiya fita wata ran ya fita in ya tayi majalisar annabi sai ya yi lisha wata ran yake zawa gida ya tayi kan ya zo gida sai aba umar sai ya rasu kenan yaro ya rasu ya rasu shi ko uba yana son yaron sosai yana son shi sai aba umar ya rasu da aba umar ne ya rasu sai ita ummu sulaim sai take cewa ɗan gida duk mai gida in ya zo kan wanda ya ba shi labarin wannan yaro ya rasu ta mai wanka kamar yadda ake ta mai komi ta mai likafa ne ta je ta ajiye shi wani guri ta ce amma dai kan wanda in bai gida ya zo ce ni ya ce ni ai ka samu masu gaugayi eh to ka samu masu gaugawa ba labari ko ne da rashin to kan wanda ya ce a ba umar ya rasu dan shi ya rasu to kamar yadda aka wadi a ruwaya sai ya zo da ya zo gida bali ya yi lisha a masalacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga shigo shi ma sai ya ce ina wa ina a ba ina a ba umairi ita un musulun sai ta ce hada a nafsahu wa arju kal istaraha ya nutsu gayatan ya nutsu yana barci kuma ya nutsu yana barci kuma ina ga daga yau ya huta ma kamar to ai kada ce dago amma da ta kar magana hada'a nafsahu wa arjuqat istiraha yayi ne ya nutsu ran shi ya nutsu kuma ya huta kaga a magana zaka dauka ai ba haka ne tunda wanda ya mutu an ce ya ita tana ne kenan babu shi amma dai shi baba bai gane ba kenan kaga irin wannan magana kenan karin magana ce ka faɗi abun a zahirin shi a doka ƙarya ce kai amma dai ba dokanta akan ƙarya ana yin ta eh ta mai zaurace a tauriya hada'a nafsahu yayi me ya nutsu amma da ina kamna kai ya ma huta kenan shi sai gane ya burge ma eh bar shi bar shi bar shi ta hana shi kai ya guri shi ba ta gane wannan magana da ta gaya mai wannan arwaye sai ya je ci abincin shi ita kuma aka ce ta yi ado ta sha kwalliya ta sa turare ta yi komi amma suka yi kwanciyar aure a dara duk ba a gaya ne ba sai da suka yi kwanciyar aure sai da sahi tukwana sai aka ce ai a ba umairin ya rasu ga can an yi komi eh ya rasu duk da wannan dai dan wada ya ce biki gaya ba ne kaza ne kaza tukwana ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sama sama ruwaye daga nan sai suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai aba umair ya rasu tun jiya amma dai bata gaya min ba daga zan wasu gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa to wannan abin da kuka yi jiya Allah sanya albarka kenan wannan abin da kuka yi jiya kenan kwanan auren ai ta mai wayo ta yi ado ta yi turare ta yi mai har yayi ya sa da ita kenan Allah ya sanya wa abin da kuka yi jiya albarka an gwancin da kuka yi jiya Allah san ya ne albarka sai na annaba amai wahayi wani eh kenan an sa albarka kuma sai Allah ya sa albarka sai aka aiko da da aka aiko da bayan shekaru aka kai shi gurin annabi annabi ya tamna mai da biyu ya sanya mai a baki dan ne da annabi ke cewa ya yan madina suna son da biyu da tamna mai da biyu a baki sa mai yare yake lallasar da bina sai annabi ke kallon yare yana dariya cewa yan ansar suna son da biyu to wannan yaron da aka aihu wanda annabi a da abdullahi na wani hadisi da wannan ya rawato na mace ruwa ya hadisin yake cewa bai mutu ba sai da ya ga jikokin shi guda bakwai sun hadace qur'ani shi wannan abdullahi ana aba umairi sai da ya ga jikokin shi guda bakwai dukkan ma da tan qur'ani mu dai muke nema anan shahid a kisai yin zaurace da tace hada'a nafsahu wa arjuqad istiraha ya nutsu ran shi ya nutsu kuma ina ga ya huta kenan sai wannan ibn hajar a fatul bari da ya kawo wannan sai ka misalin wannan sai ce kaga a haka a zahiri me ta yi un musulmi ta yi a zahiri eh ta yi tauri ya ko ta magana kamar zaka ɗauka in a haka ne abin da ta wuce ba haka ne ba amma dai kenan wannan shine al-ma'arid ba ɗaukan shi ƙarya kenan irin wannan karin magana yana ba da daman mutum ya faɗi abu ko da ba daidai ne ba a musulunci ba ɗaukar shi ne ƙarya misali ko ba misali ana kana annabi ibrahim na annabi ibrahim shi ma a hadisi mashahuri wanda kuwa san shi kisai a hadisin da ya zo buhari ya zo musulun shi ma a tarihin annabi ibrahim da shi da wannan dawa da sarki musula da sarki musula sarki musula ne inda ga ruwaye ta abi kuraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa lam yakzib ibrahim illa salasa halilillah ibrahim annabi yake shi annabi ya karo abin akan karya sai ce annabi ibrahim bai yi karya ba sai karya guda uku amma dai dukkan karya da yi daga cikinsu guda biyu ya yi su ne don girman allah don zatin allah karya uku biyu ya yi su don zatin allah ɗaya ya yi su don sala guda biyun ta alkurani da wuce da wuce ce inni sagin ko fa nazara fa nazara nazara san fi nujum fa qala inni sagin sama sama kowa san ta ko da za a ce ni mutanen shi ai suna bautawa gumakai sai aka zo aka tada shi aka tada shi tashi muje sallar gumakai sai ya kalli sama ya kawar tauraro sai ya ce masassara nake bana iya tafiya ba shi ko ba masassara ba yake me yasa yi wannan abin me yasa yi wannan kare dan su bar shi kai ya je bauta gumakai kenan yayi ta ne dan mi dan girman Allah ka gaida da yadda wani arwai abi hurairah annabi ce duk kare da annabi ibrahim yayi yayi ta ne dan zatin Allah tabi kuma lokacin sun tayi sallah a masallacin su duk sun aje gumakunan su sai zo daga dare sai sare gumakunan gaba daya da ya sare gumakunan gaba daya sai doki gatarin sai rataya akan babban gumke da suka zo suka ce man fa'ala haza bi alihatina wa aikata wannan da iyayen gidajen mu gumakunan nan sai ce ne bar fa'alahum sai sai ya ce musu wannan babban gumki shine ya yi kishi ya zo sare kanana to daga nan kaga wa'azi ne musu sai ka ce wanda bai magana kenan kaga nan ma ya yi magana don zatin Allah dai musu ne ne wa'azi to sai ta ukun wadda ita ma tauri yayi ta kamai a karin magana kenan yake cewa can ibrahim aida yana can wajen kasar iraki ne ko ina ne a nan ya ce fa'ini muhajirin ila da ko ya ce lokacin nan zai yi ƙaura to zai yi ƙaura kamar zai zo garuruwa ne na wajen egypt misra to da ya zo misra egypt misra ta yanzu to a garin da kai wani jabbar mini jabbari irin masu izza masu zi da kai kuma mai mulki ga mulki ga ji da kai kuma shi ya kasance duk a zamanin nan an ga ɗiya mai kyau mace mai kyau ta wace ce ta sarki ce shi kuma annabi ibrahim ya zo garin zai huce kuma ya zo da matar shi sara ita kuma wannan saratu matar shi ta zamanto a hasanin nisa ga ruwaye ta zamanto duk matan zamanin babu mai kyanta da wata ruwaya sai dogarai shi suka gani da suka gani aka yi gudu aka ji aka ce mai girma wata mace ta shigo garin nan kuma wannan macen ba wanda ta cancanta sai kai a gari yanzu ne da a kawo ibrahim da sara aka kira ibrahim aka ce wannan mikinka ce sai ce ta ce bai ce ba matata ce ta ce bai ce ba matata ce saboda kai ce matar shi ce ya san daga ya ce matar shi ce mene ne amince ta zai kenan sai ce ta ce a nan ga ruwa nan yake cewa sara ai a yanzu duniya na san babu wani musulmi sai ni sai ke don wannan ni ai daman dan uwanki ne kuma ko can cikin suratul hujurat ba ta akai ba cikin suratul hujurat innamal mu'minuna yo to kaga nan akai na da hujja to kashe kissa dai shi wannan sarki ya amshe sara ya amshe sara tai tashi tai ta ibada da salloli daga ya meka hannu zai tawa ta sai hannun sai haka eh daga ya miƙa hannu kamar zai taɓa ta ke ƙari ko ya faɗi ga wata ruwa hannu yake damƙewa haka ya kamo ta sai hannun ya damƙe kuma ya ga tana salloli sai ce in mun roƙi Allah in koma da na bana ta baki ba sai da suka yi wannan hasso uku amma duk da wani ibe da dare ba aka yi na farko hannun ya maƙe ya kambare ya koma daidai har lokaci sai ya taɓa ta a na uku ya gani ba sarki sai Allah ko sai kira dogaran da suka kata ya ce wannan ba mutum ba ko ka aljani ko ka kudu ke ta kai gurin mai ita a nan da inda sai gama ta ma da mai mata hidima sai ɗauko hajara hajara sai ba da ya ce hidima da wannan da mai hidima sai aka rabu lafiya to a shahidi abin da nake nema na kaga annabi ibrahim inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hadisi abu hurairah bai yi ba ƙarya sai guraren nan guda uku kenan kai kuma wannan guraren guda uku dukkan su ai biyu yayi su ne dan girman Allah da zatan Allah ɗaya kuma abin da ya wadi el shi ce kuma haka ne to shine malamai suka ce karkashin wannan hadisin a musulunci inji ibnu taymiya ce haramun ne a yi ƙarya sai dai ƙarya ta darura inda musulunci ya yi ra'ayi ana ayi ƙarya kenan su ne wannan wanda muka zana na farko irin wannan inna fil ma'ari karin magana manduhatun tana hana ƙarya inda zaka hudu abu kai karin magana ne ka hudu a zahirin abin da ka hudu ba haka ne ba amma dai ka hudu shi ne a karin magana wannan kai shi ba a ɗaukan shi kayi ƙarya a karin magana ka ɗauki wannan na biyu kuma irin na hufin aure mace da mijinta don a yi zaman lafiya ka yi ta fesa mata ƙarya da baka buga misali mali ya sai sha tuwo ce wannan tuwon na ake ban taɓa cin tuwo mai daɗi irin shi shi kuma a jiya ma ci a wani guri to kaga wannan dai wasa ta ne wannan ma ba ƙarya cewa ƙarya inda zaka gama masu masu gaba ƙarya gurin yaƙi kenan a irin wannan guraren a darura ne da ake ƙarya amma da shi da wannan na karin magana to misali na wannan a rayuwar mutum habaici da kwai habaici kuma aiki da kwai habaici misali na karin magana a rayuwar mutum zuwa da hadisi wani ka inda za a yi karin magana ne ƙila kai baka gane ba amma da shi wanda ya waɗi abu zahirin abin ne abin da ya waɗi ba gaskiya ne ba amma da ya yi hujjuya kai ne kamar ita wannan un musulun ai da ta zo yaro ya mutu ko ai ba ta cewa ba abu ɗalha yaro ya mutu da abu ɗalha ya ce ina yaron nan na ɗana sai ta ce yana hutawa ya nutsu da gewo ma ya huta ya nutsu da gewo ma ya huta kaga ai ba haka ne ba ta yi abin wani karin tauriya ne kenan ba ta ce ba ya mutu a zahirin abin da tauri ai ba haka ne ba amma ni ba ƙarya ne ba to misali habaici ne da kwai habaici da kwai karin magana da kwai abin da zaka wadi ai haba yawa da kari ma da zai kamsa ne eh kawo ma da ya tsaya eh eh inda ba habaici ne ba ce kato eh a wannan azammu ne ya shi buhul madai azammu ne ya shi buhul madai ka yi zam shi amma dai ka yi shi eh kene na ɗauka magana ne kana ɗauka ka yi ba shi ne ko kana ɗauka dai ka hannun jada su yawa ba wajen shi a sabu wani misalin karin magana inda mutum zai yi zaka yi karin magana kalma da hawa jihani ko kai ba haka ke ni ba a habaiti na shiga a aishi habaiti inda azambu ne an shi bin ilmadin shi habaiti kamar mutum ne kai kamar kayi bai shiga ko bata shi ne kamar yanzu na wanda da yawan ina mala sai ya ce manya sun wuce kenan da ya ce manya na kila daga sai manya ke ne daga sai kuma yana so ya mai wani zambu ne ya hudu wannan magana eh sami yanzu wannan satin gaba an ga wani bahaushe a ga misali yawa a ba ruwa ba an tada kai yace ba ruwa an tada kai kenan a kai asalin ne kake ni
sai an ruwa za a tada kai sai an roza a sa daga ko kenan kana iya faɗinta a zahirinta ba haka take doka ba amma ba an tada kai eh a bar tsakin kai su ba ma'adam su bane yawa muka salashi yanzu zan mu tsaya daga inna fil ma'aridi zan mu dora a nan satin gaba inna fil ma'aridi lalle a cikin karin magana laban duhatin anil kazibi da kwai dama ta mutum yayi ƙarya ba ya samu laifi ba sai mu tsaya daga nan a satin gaba mu dora a wannan da misaloli kowa samu subhanakallahu wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka